أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على فاتر خاتم مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه حسن قدر مجار العظيم لم تس واتو ونن karatun da muke yi na bulugul maram inda babin da yake magana a kan rakanuwa ta sallah bisa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu sujudi sahwi babin da zai bayani akan sujudi rakanuwa wa garihi da wani sa ne sujudi talawa ne daga sujudi talawa wadda ake yi idan mutum na karatun alkur'ani da cin maurin da ake sujira sai sujira da shukuru da kuma su da godiya da idan wani ni'ima ta same ka sai mutum ya godiya an abdullahi bin buhainata an karɓo daga abdullahi bin buhainata radiyallahu anhu Allah ke gode shi yake annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam salla bihim zuhur yayi ya musallar az-zuhri faqama nasu sai faqama fi raka'atayn al-ulayayn sai manzon Allah sallama ya tashi baraka a guda biyu din nan na farko wanda in an sa ana zauna ba walam yajlis ke ga manzon Allah bai zauna ba fa qama an-nas ma'ahu sai mutane suka tashi tare da shi ba ana suka bi shi kenan hatta idza qada sallata har sai da ya ƙara sallarsa wanta zarar nasa wanta zarar nasa taslimatu sai mutane suka yi sauraron su ga ya sallame sallah sai suka ga bai sallame ba kabbara sai su ga manzo Allah kabbara wa jalisun alhali yana zaune wasu jira su da ni sai su jira su da guda biyu wato sai su yi kabliya ce narjin da aka yi ba a zama ba na tsakiya kabla an yi sallamu gabani wa sallama sallati kaga ya kabliya ke sun sallama sannan daga baya manzo Allah sallama sallame a harajar hutu ba'atan mutane guda bakwai suka fitar da shi da haza labdi lil buhari amma wanda lafazi na buhari amma masu ruwaya masu lokacin cikin da wannan hadisi wa fi ruwayatin wata ruwaya da musulmi da musulmi yukabbaru fi kulli sujadatin ai manzo Allah sallama yayi kabbara a cikin kotu sujada guda biyu wato ya ƙara bayyane wato ainihin yadda sujada take kenan ya nuna cewa kowace sujada a mata kabbara ba wai sujada farko da an kai makabbara ba wa huwa jalisun kuma alhali manzo Allah sallama na zaune wai zude wannan sujada wazirin nasu ma abu mutane suka zira tare da shiya makanan a nan take ma na siya min aljulusi na abin da suka mance na wato zaman da ba su yi ba wato nan take ta ga ba tare da wani ɓata lokaci ba bayan ya gama tafiya wa na biyu rata radiyallahu an hukala an karɓi daga abi horta Allah shekaru shi yace salla nabi sallallahu alaihi wasallam ihda salatul isha'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah daga cikin sallolin marice ya yi sallah daga cikin sallolin ishiyan wato salloli na daga cikin sallolin marice wato kudin sallar azuhuri ko kuma sallar wato la'akari raka a daini sai raka guda biyu sun musallama sai manzo Allah sallama ya sallame raka a bidin sun makama ila hashabatin fil muqaddam al masjid sai manzo Allah ya ce ga wani wato wani wani tubal ko wani icce ne wato zuwa ga wani icce ne da yake nan gaban masallaci a iya cewa wani kamar icce ne na da yake ake sawa kamar misali da za a yi amfani da shi wajen wato gaban masallaci ana iya sa shi ya zama kamar baranda haka sai a wani icce hakan ga to kamar irin wannan icce na haka da ake sa kamar ɗan zaren gasa da wato daidai wajen haraba masallaci to shi da fil muqaddam al madinan gaban masallaci ko da ayadahu alaiha sai manzo Allah azza hannun shi gare shi wa fil qawmin abubakar wa umar a cikin mutanen akwai abubakar da umar fa habba an yukallamahu sai ya musu kurjini ba su yi magana gare shi wato saboda kurjinin da suke gani da manzo Allah sallama sai zan ba su iya yin magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya akai hakan da وهرج سرعان الناس sai mutane masu ainihin gaggawa ga fitowa masallaci ka dinga fitowa faƙalu sai faƙalu kusurar talata suka dinga faɗin cewa yau kan dai an gajarta mana sallah yau kan an gajarta mana sallah wa fi qaumin rajulin yad'uhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil yadin a cikin mutanen nan da suka ci wannan masallacin akwai wato wani mutum da manzo Allah ke ce masa ma'abuci dogayen hannaye fa qala sai yace ya rasulullahi ya manzo Allah anasita wai shin mantuwa ne aka yi am kusurati ko ku a gadarta mana ne aka yi an kusurati sallata ko ku gadarta mana sallah ne aka yi fa qala sai manzo Allah ce lam ansa wa lam tuqsar ba mantuwa na yi ba kuma ba gadarta aka yi ba fa qala sai manzo Allah sallama ya ce bale eh bari haka lalle kar na fito lalle an mantar ne amma mancewa ta wato ta kaddara hukunci cewa da hukunci ya tabbata cewa da ba duk da haka ba irin mantuwa ta cika mutum saboda abu shagalta da shi manta da shi ba mantuwa ce wadda an kaddara samun ita domin ya zama hukunci ga al'umma ya zama to idan ya faru sai ga al'umma su samu wadda za su shawo kan wannan al'amari fasalla raka'atayn sai manzo Allah ya sallata raka'a guda biyu ثم سلم sannan ya sallama sallatai sun makabbara sai su jira wato ya kabbara sai su jira sun masu jira ya sallar su judihi sai su da irin kwatanta su jira da ke cikin sallah hau a tawala ko kuma mafi tsawo da sama da wadda ke cikin wato sallah sun marfa a ra'asahu sai manzo Allah ya rokanta daga wato ainihin daga wannan daga wannan su jira fa kabbara yana mai kabbara sun ma wada'a ra'asahu sai manzo Allah ya aza wato wada'a ra'asahu haka bara sai manzo Allah sallama yayi koma kabbara kuma wada'a ra'asahu sai manzo Allah ya koma a ainihin azagocin sa haka bara sai kabbara kuma ya dago daga sujida kuma sujida ثم رفع رأسه وتو يدفكم وكبر عينا مي ثم رفع رأسه وانا من قال كيرن كنا ثم رفع رأسه من زعل كلمة يتقو كنسا فكبر عينا مكبرة ثم وعدا ثم ودع رأسه ثم زعل هذا كنسا كم ما تسجيرا كنا فكبر عينا مكبرة فسجد يسجد مثل سجودي كتنس وانا سجيرا تاشي وتوسيش دا بدابي دي أو أدوالا كو سما لتأي إذن سجير ديكي سكن سلا ثم رفع رأسه سيدقو وتوكنسا فكبر عينا مكبرة متفق عليه عن مكانه واللفظ للبخاري ما لفظ من البخاري وفي رواية المسلم أو رواية المسلم ثلاث العشر يكاد لفظ صلى العشر في باكا ولفظ الشيابة واتو ولا أبي داود أروى أبو داود فقال في أصدق باليدين yace abinda wato manzo Allah yayi tambaya ga sahabban sa lokacin da shi yake cewa an gajarta mana sallah ne ko ko amanta aka yi ana fitu au kasaltu to sai manzo Allah ya ce asdaqata biliyadaini wato asdaqa biliyadaini wato shi amma abuci dogayen hannun nan ya saka gaskiya abin da ya faɗi yana tambayar sahabbai kenan fa au ma'u sai sahabbai suka yi ishara wato na cewa eh haka ne wato ai na'am wato suka ce wato ma'anar ishara suka da kai haka haka ne wato na'am suna nufin haka ne kenan wa hiya fi sayyihaini wannan yana cikin sayyihaini wato littafin sayyid bahar da musulmi lakin da lafzin amma shi wato a wani lafazi ya zo da lafazin cewa faƙalu sai faɗin suka ce eh suka faɗi haka ne ba da lafazin ishara suka faɗi ba wato ya zo da lafazin cewa sun faɗa da baki ne ba kamar da suka zo da lafazin cewa lafazin ya zo da magana cewa ishara suka ce ta ba na yake cewa وفي رواية له أو ترواية ولم يزل حتى يقنه الله تعالى ذلك ما زال سلم بيت جر البعدية و bayan da ya ci karsa guda biyu nan sai da wato ya samu yaƙinin tabbas cewa lalle haƙiƙa haka abin ya faru wato an gajarta wannan wato sallah wa an imran bin husayn radiyallahu anhu an karɓo daga imran bin husayn an annabi sallama daga annabi sallama sallabihim maza sallama ya musu sallah fasaha sai yarkan wata kan fasa jada su zaini sai manzo Allah ya jira su da guda biyu wato rakkanwa wadda ta shafi mutum ya samu rakkanwa wato na abin da shafi wato mutum ya rakkana da sallah ko ya rage cikin ragin sallah ko kuma abin da shafi wani harin sallah to shi ne yake magana nan manzo Allah sallama yayi wannan rakkanwa sai su jira guda نعم يكي تيس بلا بلازم يكي توا ثم تشهد bayan ya yi wannan sujira guda biyu sai kuma ya zo ya yi tafiya a cikin wannan sujira da ya yi tarar kanwa sun ma salama sannan sallam sallatai rawahu abu dawud wa tirmidhi wa hasanahu tirmidhi zakir tashi wal hakim da hakim ya rote shi wa sahawi ya inganta shi wa na bi sa'id bin hudur radiyallahu anhu qala qala rasulullah idza shaqqa ahadukum fi salati idan dan ku ya ku kwanta cikin sallata falam yadri kam salla bai san abin da ya salla ba a salasa am arba'a wai inda ake kamar raka a hudu kamar a zuwa la'asar bai sani shi uku yayi ba ko kushin hudu yayi wato yana kokonto tsakanin uku da hudu kenan to manzo Allah sallama yace fa li raha shakku kawai ya yadda kokontin sa wal yabni alama astaykana ya gina bisa ga abin da yake da kidi wato ya san kenan da uku sun mai zudu sai ya raka ka gina kenan kaga sai ka raka guda kenan bayan ya kawo ta sun mai zudu sai ya sujuda sai ni sujuda guda biyu kabla an yi sallama gabanin sallama sallati wato bayan ya zanna ya tafiya na ƙara sallafi to ka zai sallama sallah sai ya fi wannan sujuda ta sujuda kauliya fa in kana sallah hamsa shafa'a shafa'ana lahu wato idan yana kokantun cewa wato biyar ne yana kokantun yanzu kokantun ya kama shi ya sujuda ya raka guda biyar ne misali to shafa'a lahu to ya masa shafa'i wato wannan ta biyar din sai ya ƙara wata sai da mutum yadda guda biyu na shafa'ana lahu salatuhu to ya mai da sallar shi shafa'i wato ya ƙara wata raka su zan kamar da shi kaga sai yadda guda biyu wa in kana sallah tamaman in ko ya yi sallah ya san hukuncin da yake yi ya cika sallar shi tamaman kanatan tarjiban lishiya'i to ko da ya cika sallah ta daidai ne bisa ga misali yana ganin yana rakkuna kama shi amma sallar shi ta cika daidai ba ta da wani matsala sai wannan sujida saboda kila misali yana ganin ragi yayi to ai kuma targiman lishayatin ai ya wulakantar da shedan ne eh kamar ya ya tozarta wato hancin shedan ne saboda shi shedan yana bakin ciki ya ga wato ainihin bawa yana kokarin gyara ibada sai tsakanin shi da ubangiji wani ibn mas'ud radiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallama yayi sallah sallama sallama sallama da inda sallallahu alaihi wasallam ce kila له يا رسول الله يا قتيل يا من الله أحدث في صلاة شيء على وان أبياب ورأت كن صلى قال إيش وما ذاك منين علم قال صليت كذا وكذا قال صلى كذا وكذا قال إيش في من الله سلم قال إيش فس من رواية فسنايا رجله سير لم كشكفا فنسا واستقبل ولتن سيف كنشا إلا فجر سيسيني سجد قدالي ثم سلم في سلم سلاتي ثم قبل على الناس بوجهه sai ya fuskanci mutane da fuska shi bayan sallar sallah fa qala sai ce innahu law hadatha fi sallati shay'un an ba'atukum bihi idan wani abu ya faru cikin sallah ba ku da ku sani zan ba ku labarin shi walakin inna ma ana basharun mislukum sai da cewa ni mutum nake kamar ku wato kwacin kwatancin halitta ba cikin matsayin daraja ba a cikin kwatancin halitta ke ba cikin matsayin daraja ba yace an sa kama tansuna ina yin mantuwa kamar kuke mantuwa wai za na fifi fazaskurni duk lokacin da kuka na manta su ku tunatar da niyya wai za shakku a hadafin fi sallatihi idan ɗayan ku yana kokonto a cikin sallar sa sai ta hayya sawaban sai ya kirdado abin da yake daidai cikin wannan sallar nasa wal yutimmu alaihi sai cika abin da yake gani bai cika na sallar sa ba thumma yasjudu sajdaini sai ya sujuda sujuda guda biyu idan yana ganin ragi na azayi ba to sai wannan sujada guda biyu ta qabliya idan kuma ƙari yake gani ya ce sujada ta ba'diya guda biyu an sallam sallata alhamdulillah